أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نذيء عجر من أحسن عملا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة abad Allah musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a kamar yadda muka saba da mu ci gaba da karatun mu na alqur'ani mai tsarki a wannan masallacin mai albarka na kofar gidan mai girma hakimin damba a cikin wannan sura mai albarka suratul kahfi bayan da Allah madaukakin sarki ya mana bayani ya kasa mutane kashi biyu cewa ga gaske da ta zo daga ubangijinku wanda ya ga dama ya karba wanda ya ga dama ya butulce sai kowa aka mana bayani cewa wanda ya ga dama ya karba zai samu sakamakonsa wanda ya ga dama ya butulce da butulce wanda ya na umarnin da aka bashi ba umarni ba ne barazana ce aka masa sai amma in bai fahimta ba sai ya ci gaba da kafircewa shi ma zai samu rabonsa saboda ma kar mutane su dauki cewa kamar faman sha a fali umin faman sha a fali ya kur cewa dukan su umarni ne na Allah maɗaukakin sarki mutum yana da zaɓi sai Allah maɗaukakin sarki ya fara kawowa sakamakon wa'anda wato gidan suka butulce din sai yake cewa a ina ta dana da zalimi na nara ko duk wanda suka zalunci kansu ta hanyar butulcewa da kafircewa to hakika mun tanada musu wato kenan azaba ya kuma faɗi wato kenan irin nau'in azaba da kuma tir da lamarin da suka kasance a cikinsu to a karo na biyu sai ya koma kuma ya ba mu labarin ɗayan don da mace faman sha a faliyomin ko man sha a faliyakfur to faliyakfur ɗin ga shi ya faɗi makomansu mun ji ko ya ce ina ta zana zalimi na nara a haɗin biyun sararikun haɗin wani su yi su yi gato bi ma'in kalmuhulun ya shule wujo bisa shara wa sa'ad murtafaka wanda shine wata kinan makomansu sai dawo kan ɗayan na farkon wanda su kuma suka yi imani yake cewa bismillahir rahmanir rahim innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala su kuma wa'annan da suka yi imani sannan sai suka yi aiki na gari suka yi imani suka yi aiki na gari mun sha bayani cewa Allah madaukakin sarki yana yawaita hada wayannan abubuwa guda biyu imani da aiki na gari imani da aiki na gari a gurare da yawa ba wai mun je can nesa cikin alkur'ani ba ranar nan cikin wal asr inna linsana lafi khusr sai ce illal ladina amanu wa amilus salihati sai wanda suka yi imani ko suka yi aiki na gari domin imani bai da amfani idan babu aiki na gari kamar yadda aiki na gari a lahira ba zai amfanar ba idan babu imani saboda haka sai dai amfana da mutum a gidan duniya da haka Allah madaukakin sarki cewa innal ladina amanu wa amilus salihati lalle waɗanda suka yi imani sannan suka yi aiki na gari aiki na gari kuma wani sifofinsa daga cikin sifofinsa ya zama an yi shi dan Allah babu maganin sare a cikin zuciyarsa a cikin zuciya babu magana wata kina an yi shi don birge wani babu magana an yi shi don neman ɗaukaka babu na yi shi a yi shi don kare wani mutum daban ko wani yare daban ko wani kabila daban ko wani ƙungiya ko ko menene kawai don allah aka yi shi kawai to wannan shi ne ake kira sai zama kuma gaba kuma ya zama ya yi mawafaka da yadda aka ce a yi don mutum ba zai kirkira wa kansa ibada da tsarin rayuwa ya yi kuma ya ce allah ya ba shi lada ba a'a ana son ya kasance ya yi mawafaka da abin da ake so ya yi din idan aka samu wa'annan sun yi imani da Allah sun yi aiki na gari sai Allah maɗaukaki yake cewa inna la nudi'u ajra min ahsana amala lalle mu ba za mu tozarta ladan wanda ya kyautata aiki ba anan malamai suna da maganganu a kai da dama daga ciki na farko suka ce wata kenan nan ana nufin mumina ne ko yawwa saboda su ne wanda allah zai karɓi ladan su ranar lahira ya sakanta musu wato kenan da kyakkyawan abin nan saboda farkon ayan ta ce innal ladzina amanu wa amilus salihati lalle wanda suka yi imani suka yi aiki wato kenan nagari to amma abin la'akari shine abubuwa guda biyu na farko sai yake cewa man inna la nudhi'u ajra man man din nan kuma lil istigraqi ta shafi kowa da kowa bata tsaya akan musulmi ba bata tsaya akan kafiri don bata ayyana ba ta ce mu ba ma tozarta aikin wanda wanda kaga zai iya zama musulmi ya aiki mai kyau kafiri ma kuma zai iya yiwa ya aiki mai kyau ya ce man a hasana amalan wanda ya kyautata aiki duk wanda ya kyautata aiki ba za mu tozarta masa wata kinan aikinsa ba a cikin nan akwai abubuwa guda biyu na farko ana faɗaitar da mutane su yi aiki mai kyau ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha yuhibbu abdan idza amila amalan an yutqinahu Allah yana son bawansa in dai zai aiwatar da wani aiki to sai ya yi shi mai kyau Allah yana son hakan nan don haka ayar sai bata tsaya akan wato kinan musulmi ba ko kuma arni ba isharar ta sai ta zo alal idlaki ba za mu tozarta ladan duk wanda ya kyautata aiki ba to inda bambancin yake a nan shi ne shi wanda ba musulmi ba in yi aiki mai kyau hakika allah zai ba shi ladan aikinsa amma a gidan duniya amma a nan gidan duniya saboda yawanci za ga wanda yake ba musulmi ba in ya tashi yin aikin nan yana yin aikin na farko ko don neman wani aiki la'abirar dinsa rayuwarsa in ya tsaya yi karatun boko mai kyau ko ya tsaya yi sana'a mai kyau ko ya tsaya yi noma mai kyau Allah zai bashi zai samu wannan duk wahalar da ya yi inda ya tsaya ya bi ta da kyau za ka ga ya samu ɗaukaka ya samu dukiya ya samu mulki ya samu zai iya samun komai gwargwadon yadda ya tsaya ya strategizing din aikinsa da kuma manufar rayuwarsa inda ya yi mai kyau zai samu sakamakon wannan a nan gidan duniya Allah maɗaukakin sarki ya bashi in kuma ya yi don neman ɗaukaka ne zai iya samun ɗaukaka in ya yi don sunansa ya wanzu ne arna da yawa gashi na sunansa ya wanzu sun bar duniya da shekara ɗaruruwa ina su socrates ina su aristotle idan ka bi layin philosophy in ka je ɓangaren physics ina su sir isaac newton ina su michael faraday ina su abin nan avogadro da sauransu kaga sunansu wato kenan yawon su in ka bangaren tarihi ina su mango park ina su clapperton ina su hillman duka kaga wato kenan su ma sunan su yawon su in kuma mutum ya yi aiki dan kabilarsa ne kabila kasa ko da su kabilanci suke mu hausa da hausa fulani ne ko mu kare kare ne ko kuma mu abin ko kuma na dan black fighting for the, for the right of the black people mu bakaken fata mu nemi wato ko mu larabawa duka wa'annan ayyuka an yi su ne za ka samu ba don Allah ake yi su ba don wannan abin ake yi sau da kuma da suke wani zan samu wannan ɗaukakan Allah zai ba su ladan su sun za sun yi su abinan in a yaran ku kake za ka ga yan yaran sun ɗaga ka in a ƙungiyar kake za ka ƙungiyar ta ɗaga ka in kuma na shirya da mai zunzurutunsa ƙasa za ta ɗaukaka ka ta girmama ka a yi anarar ɗinka a samu wani dogon layi a ce layin wane a shi kenan saka maka ba ko a samu wani babban hall a sa sunanka a jiki shi kenan sunanka ya wanzu ka azal amina da duk Allah madaukakin sarki ya ajiyar amma fa duk irin wannan za ta kare a gidan duniya daga nan kuma an yi an gama wanda kadai abinsa zai zarce ya je har lahira shine wanda idan Allah wanda idan Allah kawai da haka kamar ayar tana kudaitar da mu cewa in za mu aiki mai kyau wanda ya kamata a ce an samu sakamakon sa shi dan Allah me shi kuma yadda Allah madaukakin sarki wato kenan da musulunci suka karanta don mu je malam أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا
to Allah madaukakin sarki ce ulai ko wayannan mutanen wato kenan wanda suka yi imani suka yi aiki na gari aikin da zai zartu su samu ladan sa ranar lahira yace ulai ko wannan mutanen lahum jannatu suna da wato kenan aljanna aljanna bai ce jannatun ba anan sai ya ce jannatun jam'i na aljanna ya zamu ce aljanna masu yawa da hausa aljannatai to shi kenan suna da aljannatai masu yawa lahum da jannatu suna da aljannatai masu yawa aljanna masu yawa me yasa aka ce aljanna masu yawa saboda wato kenan kadiba aka ce wanda zai shiga aljanna na ƙarshe ƙarshen jigari-jigari a cikin musulmi wanda ma sai da ya shiga wuta ya sha azaba ya fito za a ba shi aljannarsa ta kai duniyar nan sau goma sau sha ɗaya ba ta kai duniyar nan sau goma aka baka faɗin duniyar nan da duk abin da yake ciki da ƙere-ƙeren yana nan da sauransu sau goma ai ka kuma aljanna goma ne ko to in jigari jigarin musulmi ya samu to irin ka masu kokari a ibada kuma irin nawa za a ba su fadin duniyan nan ko ina ka je ka kawai naka ne nan ma an ka je naka ne har ma sai ka rasa inda za ka yi saboda tsananin wato kenan da da haka shi sa Allah barka take aljannu aljannatai masu yawa kawai za ka je nan fadin duniyan nan ne naka ne can ma fadin duniyan naka ne can ma inda kai ne mai samun gonake da kula da kulotai da gidaje to ga sunan la tu'addu wa la tuhsa don haka Allah madaukakin sarki ya tanada musu wannan amma kuma sai ba ta sifa ce jannatu adani aljanna wato kenan ta adan adan yana nufin wato kenan kamar da larawa suka ce al-iqama jannatu adani bi ma'ana jannatu iqamati aljanna ce wadda take wato kenan ta wanzuwa kenan in mutum ya shiga cikin ta zai wanzu zai wanzu babu lokacin da za a ce wato kenan tashi ka fita ma ma'anaha bimukrajina ko min hani wa ma huwa anha ko bimukrajina ba za a fitar da su wato kina a cikin aljanna ba in sun shiga wanda ya shiga ya riga ya shiga kenan wuta ne in an shiga in an yi sa'a ana fita amma aljanna in mutum ya shiga wato kenan ya shiga kenan da haka cikin mata aljannatu adani aljanna wato kenan ta dawama a cikin wannan aljanna ko aljannatai din tajrimin tatihim al-anhar ƙoramu suna gudu wato kenan min ta hatihim ta ƙarƙashinsu ta ƙarƙashinsu ƙorama shi ne wato kenan stream ake cakwa mai ruwa yana gudu ta ƙarƙashinsu ruwa na ban mamaki wato kenan yana gudu ta ƙarƙashinsu amma a wani guri allah maɗaukakin sarki ce ta jari ta hata halan harko a ƙarƙashinta wato kenan amma ana sai ce ta jari min ta hatihim tana yana gudu ta ƙarƙashin sa me yasa wa'annan ibaru guda biyu suka zo su wani gurin yace ta jari ya ta hata hal alko ta hata hal anha a ƙarƙashin ta kogi yana gudu lokacin da aka ce a ƙarƙashin ta kogi yana gudu kamar kwakwalwar mai neman gidan aljanna za ta bashi cewa kenan ruwan daga wani guri ake koro shi yake zuwa yake wucewa ta ƙarƙashin ta kuma ma damar ruwan yana tafowa daga wani guri akwai dan tsarsa cikin zuciyar mutum cewa ko ta rana wala Allah wanda yake tafo wanda yake sakowa ta can din zai iya toshewa in ya toshe kaga mutum ya shiga cikin wata gidan damuwa ita kuma aljanna ba so wata gidan ya zama damuwa ta abin nan ta samu mutum don haka a nan sai ya ce min ta hatiha eh gudun din ta karkashin nata ne yake tafowa don haka kenan yanzu asalin marmaran a cikin aljannar taka ne yake bullowa yake kuma tafiya ta gargashin ta saboda haka yanzu an kwanta da hankalin mutum ko babu wanda zai yanke maka nefa daga ai reka daga can daga can nesa haka nan Allah madaukakin sarki ya tsara sannan wasu malamai suka ce fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa a karkashin aljanna koramu suna gudana akwai ijazul qur'an da yake nuna mana cewa zai iya yiwuwa ashe kenan mu gina gidaje akan ruwa zai iya yiwuwa mu gina gidaje akan ruwa mu musulmi ga isharar a cikin alkur'ani ba mu tsaya mu yi nazari a kanta ba amma wa'yansu wanda ba musulmi har sun riga sun yi tunani a kan da zuka duba burjil arab a cikin ina yake a cikin teku a dubai ko ba aka ba a cikin tsakiyar teku aka je aka gina babban hotel ɗin da ya daga cikin manya-manyan hotel na duk duniya baki ɗayanta burjil arab ake kirasa duk ƙasashen laraba babu ya shi wannan wuri wata rana muna malaysia ake ba mu labarin cewa a afirka mutum ɗaya ne ya taɓa shiga ya kwana a ciki shine sarasa da baban gida wai a lokacin kwana ɗaya a ciki ko aka ce dala ko dubu ɗari ne nawa ne ka kwanta haka kawai ka tashi na wancan lokacin tun 2007 kudin da aka faɗa mai yawan gaske ne wai baban gida ne ko wani zai iya zawa gaskiya ne zai iya zawa gaskiya ba amma daɗi ne haka da abin amma abin la'akari shi ne cewa an dai gina gida a kan ruwa haka ne kuma ishara ta alkur'ani ta nuna haka don haka idan za a yi gina gida a kan ruwa me ba za a gina ba yanzu a kan ruwa kwanaki baya nan muyi bayani bayani cewa akwai hanya makekiya ta karkashin teku tun daga england har zuwa cikin france ina ne hedikwatar france paris ko yawa tun daga london har zuwa paris kuma hanyar ta karkashin teku take sannan kuma jiragen sun fi mota gudu ko kuma sun dinka mota wata kenan a wajen gudu speed din su kawai za su tafi a karamin lokaci mafi karancin lokaci saboda duka waɗannan ga isharatin ijazar qur'ani ya mana ishara illa ya ka da ake bukata mu mu karanta alqur'ani da fahimta ta addini sannan mu kuma mu samu ribar fahimta ta duniya sai mu zama implementing to mu karanta ba sun karanta sun zo suna yi kuma aka ce wa falatu addu la tansa ajaibuhu ajaib na alqur'ani ba za a fiturgu ba sannan ko ba za su kare ba to yanzu in mun ga yadda ba su kare ba me yasa yanzu to ba za mu farga ba kuma mu dinga karanta ayoyin alkur'ani nan da tafakkuri kul ina ma wa'izukum bi wahidatin ko an takumu lillahi masana wa furada thumma tatafakkaru me yasa ba za mu karanta alkur'ani mu rika extracting wayannan abubuwa din wato kenan muna wato kenan amfani da su ta jari ta ta hal anhar ko ta jari min ta ta hal anhar ƙoramu suna gudana wato kenan a cikin wannan sannan sai ta yi halauna fiha min asawira za a yi musu ado a cikin aljanna da abin da ake kiransa asawir asawir jam'u aswiratu shine wato kinan idan mata ne awarwaro shine asawira a gare su ko idan maza ne kuma fa agogo yawwa a fahimtar malaman da la'alla su yi tunanin cewa maza maza a samu su wato kinan warwaro ne amma malama mutanen yanzu za su fi fahimtar wannan al'amarin saboda yanzu ne ake ɗaura agogo duk da cewa shi ma waya ta kusa ta ta sharar da shi yawa to amma dai a la'ayi halin kayan ado ne wanda za su iya sawa wato kenan a cikin wato kenan aljanna din za su sa wato kenan a hannu su za su yi ado da shi ya hallo fiha min asawira min zahabi wannan agogannin na zinari ne a wani guri Allah madaukakin sarki yake cewa min fiddatin ko ko wa hullu asawira min fiddatin za a yi musu ado da kayan ado a gogoni amma na azurfa a wani gurin ya ce min zahabin wa lu'ulin ko da na zinari da na lu'ulu don haka kenan kamar yana nuna cewa agogon da kayan adam wani lokaci za a musu na zinari wani lokaci za a musu na lu'ulu'u wani lokaci kuma za a yi musu wato kenan na azurfa azurfa ita ce fiddatin ko don haka kayan adam nasu wato kenan kala kala don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tablugu hilyatul mu'min haythu yablugu al adam mu'mini za a yi masa ado adam da zai kai iyaka wato kenan wurin alwalansa don haka tun daga nan dinsa za a sa masa abin da kamar yadda da sarakuna suke sa kambe na zinari a jikinsu to za a ma mumini ado a cancaɗe shi ko ina yana yanki wato kenan iyaka har ya kai iyaka yadda alwalarsa wato kenan take tsayawa saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya shi ya san irin tsarin da wato kenan da yi to amma abin da ya kamata mu la'akari ana shi ne Allah ya ce yi hallauna in an ce yi hallauna za a yi musu ado to haka kaga wannan kayan adam baya daga cikin mukawamatul hayati al-asasiyya abin da ya zama necessary a rayuwar mutum na sutura ka saka baya ciki wannan ƙarin ado ne domin inda wato kenan na bukata ne na rayuwa na laruri ba za a yi maka ado sai dai kai ka dauka ka sai yanzu rigar ka da wandon ka sai wani ya zo ya saka maka wannan na dole ne na suturcewa al'amarin amma abu da ya shafi kyale-kyale sai a zo a mammanna maka a cire yanzu muna zaune an zo a mammanna wannan an cirewa kaga ai ba a cikin gawa watan hayati saboda adan da za a yi make up din da za a masa bayan ya gama sa suturar sa ya tafi shi yasa nan yace ya hallauna amma wancan sai ce wa yalbasuna siyaba kudir za su sa sutura ko za su sa sutura su da kansu amma bayan sun gama suturar kuma za a zo a musu wani ado da dukkan ya yake yace ya hallauna kaga nan yayi bina ilil majhuli can kuma da yake da dole ne sai bina ilil ma'alumi mun bayyanci wannan to saboda haka haka Allah madaukakin sarki ya tsara sai yace yuhallau eh menene yuhallauna fiha min asawara min dhahabin sai yace wayar basuna fiyaban wannan kuma wato kenan na dole kenan ko aka ce su za su sa tufansu da kansu wannan tufar kuma za ta zama min sundusin tufa ta sundus wai istibrak da kuma wato kenan istibrak sundus nau'i ne na harimi wanda yake very transparent sharara wani lokaci sai ana sa kaya mai sharara har ma sai an yi wani ta cikin sa tukunan sannan a saka shi saboda shararansa to shine sundus kenan istamra kuma shi da asalin alharini wanda ke shi kuma wanda ke mai duhu wanda ke wato kenan mai kauri to saboda ya danganta ga irin taron da za a yi ko ya danganta ga irin bukatar ko ya danganta ga irin kwalliyar yan an gada ma za a sa masa mai dan abin ya sa na sutura za a sa masa kaya mai sharara ko a sa masa wata kenan mai nauyi gwargwadon inda za a je duka wannan kayan ado ne sai irin wanda mutum ya zaɓa ya masa a ransa haka nan wata kenan za a musu ko yawwa ba sakwace ya ce wadda an kai ko haka nan za a yi to saboda in kana za a yi maka irin na ko hakan nan za a yi maka yadda ranka yake so sannan allah maɗaukakin sarki ya ce muttaki na fiha za su zama suna gishingide a cikinta in an ce al'ittika shi ne wato kidan in ka zauna ka ɗan jingina haka da hannunka ta nan in kana bukatar hutun ta nan ko ka ɗan kishingida ta nan haka in kana bukatar wato kenan wannan wani lokaci sarakuna sun fi ba mu ma'anar wannan ko kuma manya-manyan malamai akwai lokacin da in ana karantarwa malami yana jin daɗin karatu zai kuma yaki shige ɗaya haka jira ke wai in yi haka na suka ce wai ɗalibai suka ce wai saluni an kulle shi in kenan eh komai a tambayan malami yana kada kafarsa yana hakan nan ko to ya yi ittikai saboda ka yana jin daɗin rayuwar kenan ta ga ka ce muhammad bin hassan in yake shingida ya tuna akan wasu matsaloli da suka shigar masa duhu ya kwana yana bincike ya samu ansoshin su ko a cikin hadisai ko a cikin ayoyi na alkur'ani ko a tafsirai in ya dawo zai zaki shingida kawai yana kada kafa sai yana cewa ainul abna'il muluki min hadhihi lazza ina ya'yan sarakuna za su ji daɗin irin abinda muke ji a cikin zuciyarmu idan muka kwana muna karatu muna bincike akan wata matsala Allah ya kawo mana warwarewar wannan saraka daɗi yake ji wata kenan a cikin ransa to irin wannan ittika'i wanda zaka ji daɗi a cikin zuciyanka kai ke shingida to shine Allah madaukakin sarki ce za a ba su dama su irin wannan muttaki ina fiha amma na su alal ara'iki al ara'ik shi da karabu shi ne wato kiran kamar kujeran da sarakuna suke zama wasu malamai sun ce ba sa shi da da suru gada ce gado zaka iya samun ko yadda iya kan gado mutum zai ke shingida amma kan gado yana cikin ɗaki a cikin gida wannan kai kai ɗaya ne a yi amma wanda za ka zo a falo ka zo ka shingida jama'a su fito su ganka wannan ne yake nuna a yi bijin da ko yau da haka shi za suke fassara shi da kujera na falo wanda ake zama wata kidan mutane su ganka a kanka a san cewa kai kai ne wani to allah maɗaukakin sarki zai musu wannan za a ba su dama wata gidan su yi wannan ke shingida alal ara'iki bayan su gama wannan sai yi a bukaci abinci sai a zo kuma dining table ko daga kwano sai a zo dining table to za a zo a zauna a dining table ga abinci sannan kuma ga abin sha don haka Allah maɗaukacin sarki yake cewa ni'imar sawabu madalla da wannan lada a ce kayi aiki a duniya an karɓa ka zo lahira an baka sakamako sakamakon shine duk waɗannan abubuwan da muka kirga yanzu wanda Allah maɗaukacin sarki irin wannan su a cikin alkur'ani duka zai ce madalla da wannan abin sha wa hasunat murtafaka menene muka ce murtafaka inda mutum yake dora marafiki ko gwiwoyin hannunsa haka dora hannunsa haka sannan ya zaɓi abin da zai ci irin wanda ya ga dama na abin nan na alfarba ko yawwa allah maɗaukaki sarki haka yake tsara abinsa sai irin wanda ya zaɓa don haka zai ce hasanin mutafaka amma na baya bai ce ne wasa'at murtafaka wancan abin ya yi muni wannan kuma ya yi kyau wannan tsari balaman balaga suna kiransa usulubun lafi wa nashari saboda ai magana ce guda biyu aka yi aka ce faman sha akwai limi wa man sha akwai yakko haka ne yanzu an yi lafi wa nan an nashar kuma shine a ɗauki ɗaya daga cikin wannan a yi treatin dinsa a ɗauki ɗayan ma a yi treatin dinsa yana iya yiwa ya zama a jere yana iya zama wato kenan ya zama wato kenan a warwatse a barbaje to saboda idan an yi su ko a jere ta yadda wato kenan mutum zai gane ko kuma an yi su a barbaje shine ake kiransa allafu wannan shir yanzu ka ganin an yi shi a dan barbaje haka kadan saboda haka kwakwalwa tana bukatar da aiki da ita kafin a gano yadda wato kenan tsari allah madaukakin sarki ya tsara kayansa to mu ce mana
واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأهلهما جنتين من أعناب وأصبناهما بنقل وجعلنا بينهما زرعا
الله ودك عندك واضرب لهما مثلا كبغا musu misali ban yi magana akan darbu kace darbu dole ya zama adaribu aqwa min al-madrubi wanda zai bugun ya fi karfin wanda zai bugan sai ya zama an kira shi da suna darbu yawwa in ba haka ba zai zama ba in ka ɗauki wato kenan marar karfi ka ɗauki mai karfi da shi sai zama shi marar karfin kada ka kenan ko ba mai karfin ba za ka mawaki yake cewa a ya dariban bil asa hajaran darattal asa am darattal hajar kai da ka ɗauki sanda kake dukan dutse kenan dutsen kake da kare ko sandar don ka matsa da sandar zai ragargaje da sauransu to saboda haka allah maɗaukakin sarki yanzu shine mai buga misali a nan wurin don haka yanzu bugun sai aka ce wato gidan ba irin bugu ne na ka ɗauka ka kwaɗa ba don haka shi sa wasu malamai suke cewa wadarin lafin matsalar ka saba musu misali ba don koyo saboda idan allah maɗaukakin sarki yana son mu fahimci wani abu wanda mu ba mu san shi ba kaga ai hankali dama yawanci sai abin da ka gani zai baka labari ko ido sai abin da ya gani zai baka labari amma kunne zai baka labarin abin da ka gani da abin da wani ya gane maka haka ne abin da wani ya gani yana ba da labari kunne zai dauka amma shi ido sai abin da ya gani sannan yana iya yiwa ya zama wata kenan wani ma bai gano ba don haka manzon Allah sarsa da ya tashi buga labarin aljanna misali sai ya ce fi ha ma la ainu ra'at to ai yana iya kunna yaji sai ce wala uznu sami'at to ai yana iya ayyuka nan sai ce wala qatara ala qalbi bashari abinda bai taba abin nan ba to yanzu aljanna ido bai taba ganin ta ba kunne bai taba jin ta ba zuciyar dan adam ba ta taba da rasin yanda zake ba to in za a yi maka bayani akan irin wani abu kai ya zaka ka fahimce shi to shine sai Allah madaukakin sarki sai ya dauki abinda muka sani a nan sai ya kwatanta mana da shi da haka aka ce dama tashbihi shine zaka dauki mutum da abin da ya sani ka kwatanta masa abin da bai sani ba shine ake kiransa wato kenan misali don haka Allah madaukakin sarki ya ce a saba ma mutane wato kenan misali misalin da Allah madaukakin sarki yake saba mana shine wato kenan yanda za a karanci bambanci tsakanin wato kenan mai shi da mara shi ko tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ko wanda yake da hali da wanda ba shi da hali ko wanda yake da yanayi da wanda ke wato kenan ba shi da yanayi a gurin Allah madaukakin sarki duka su ɗaya suke da mai kuɗi da talaka kai da mara kuɗi da masarake da talaka da masani da wanda bai sani ba da wanda yake da kaza da wanda ba shi da kaza duka abinda zai bambanta su kawai ta wallahi tsoron Allah madaukakin sarki ne shine kawai zai da kawo bambanci tsakanin su to Allah ya ce a buga mana misali da rajulai ne wa'insu mutane guda biyu yanzu ga mutum guda biyu ga wannan ga wannan ja'alna li adihima jannatin ɗayansu mun sanya masa wato kenan gonakai guda biyu yana da gona guda biyu yasa ce janna yanzu Allah madaukakin sarki idan yana so ya kwatanta mana abin da yake cikin aljanna sai kwatanta mana da janna ta duniya aljanna ta duniya aljanna ta duniya in ce jannatu wato kenan a larabce guri ne wanda yake akwai bishiyoyi da kayan marmari kala-kala da ruwan sha da mai mai sauransu ta yadda za ka iya shiga cikin wata bishiyar ta ɓoye ka ko wata bishiyar ta ɓoye ka in kai nan za ka iya abin ba za a ganka kai nan ta nan za ka iya fitowa fili ta za wato sai bishiyoyi kasa-kasa da kawai guri mai abin ko kuma saman amfanin saman ya rufe ƙasar ta yadda in ka leƙa za ka ga kawai kore shar ne ba ka ga kasa ba saboda suka ce madda ta ya jim da nun in sun haɗu yawanci suna magana akan lullubewa ne akan lullubewa ne ɗauki misali yanzu aljinnu jinnu menene jinnu kam ba halitta ne ba wanda suke a koye ba ma iya kallon su in an ce junun fa ba ɓoye ba hankalin mutum ya zama ya auna abu ya lullube shi bai zama da hankali ba in ka ce junnatu ba junnatu ba jannatu ba me yake garkuwa garkuwa ba ɓoye ka take kar a sare ka ba ko yawwa to kaga wato madda ta jim da nun in sun haɗu yawanci sun fi magana akan abin da yake wato kenan a ɗan sarshe Allah madaukakin sarki ya saba misali wato kenan da aljannar duniya don ya nuna mana misalin aljanna wato ke lahira daga cikin sai yake ta min a anabin akwai inabi kala-kala a cikin wannan aljanna ta wannan mutum mutum ne da gona kawai ko lambu akwai cikinsa akwai inabi kala-kala wafafuna kuma bi na kare ko sannan sa dabino bishiyar dabino ta ko'ina wato kenan ya zama kamar orchard ne abin da ake kira orchard duk bishiyoyi da na dabino da inabi yana yaɗo sai shi yaɗo yake go da sauransu waje an bai na kuma zar'an sannan kuma a tsakani muka sa shuka ga bishiyar dabino ga bishiyar dabino ga bishiyar dabino ga wata shukar mai yiwa ko gero ko dawa ko masara ko wani abu ko shinkafa sannan ga inabi yana yaɗo kala kala kenan kamar ishara ne da cewa akwai komai a cikin gonar da kayan marmari to Allah barkatu take ce a buga wani misali da wannan yadda wannan za ta baka sha'awa ga kayan ƴaƴan itaciya sama bidibino yana misalta kowane irin ƴaƴan itace na sama zar'u kuma yana nuna kowane irin kayan shuka kamar shinkafa gero dawa da sauransu da ake bukata inabi kuma yana shirku da kayan marmari wanda suke yaɗo da sauransu to duka wa'annan abubuwan a cikin akwai su a cikin wannan gonar to mu je mu amma aljannar lahira kuma kaga sai ka wata shi ma da irin wa'annan illa iyaka zai bambance ce masallar jarce da cewa ilal muttaquna fiha anharu nan ma an ce akwai ruwa a cikin ta can ma akwai ruwa amma ruwansa sai aka yi faɗi yadda zai bambance shi da na duniya ta yadda ba za ka ɗauki irin na duniya ba ne sai ce anharu min ma'in gaira asili kaga ruwansa gaira asili fiyo ne ƙarshen purity duka ya tabbata a gare shi sai ce wa an harun min me eh min labanin lame daga yabta abu da ruwa da kogi na nono sai ka kwatanta sha da nono irin wanda ka sani to amma nonon nan ba irin nonon can ba irin nan ba ne lam ya tagayyar wa abu sai ce wa an harun ne min kamrin yawa daga an ce min kamrin hankalin ka zai koma kan kan kan musace ato amma wancan dan lizzatul sharimi ne wannan kuma mutum yana sha yana abin yana rufe idonsa saboda rashin daɗinta da abin ɗinsa akwai wani yaro da ya taɓa shan giya ya zo ke gaya mu ya ce mala dan ya ce ɗaci ne da ita kamar menene amma dan tsabar na mai tashi he da ya shanye kwalbar nan tun lokacin gidan gado tun lokacin gidan gado a gidan gado ya je ya shaya mai ɗacin akwai mai tsamu to shi mai ɗacin rashin sa'ar da aka yi ne fara sha sai fara shan mai tsacin to gagari amma ta aljanna lazzatin da sharibina mai daɗi sha ne sannan kuma ba ta taba kwakwalwa tana ma gyarawa da gyara kwakwalwa ne ko sai ce wani harin ne mai min asalin musaffa asal ɗinsa zuman sa ba irin ta duniya ba ne ita ba ga irin abin da ka gari akalla mun fahimci wani abu da gare shi to mu ji malikin jannar da ce كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا
Allah madaukaki فجرنا كلالهما نهرا
Allah madaukakin sarki ce kiltar jannata ne kilta wa'annan guda biyu kenan ko maimakon tilka guda daya kilta guda biyu mata kenan inda namiji ne fa sai ce zalika ko in so su bi ne fa sai ce me zalikuma yawwa to mace ne an ce tilka aka ce kowace in bira ce kilta saboda larabci na da yalwa a wajen wato kenan tantancewa irin wani inda turanci ne sai ce maka that a mace sai ce that that boy a namiji that girl a mace ba zai iya wato kenan tantancewa ba sannan in biyu ne ma me zai ce musu akwai that guda biyu eh that boy su ake ko eh oh okay okay both a'a boss kuma baya nuni zuwa ga nesa boss of them baya nuni nesa okay those those kuma na plural ne ai okay da daga beauty nawa haka ne haka ne to da shi ke da kiltar jannata ne a tattakulaha suna ba da wato kenan amfaninsu gona guda biyu da irin wannan sifa da muka irga suna a ta dogula tana ba da wato kenan kayan da ake ci a cikin da ma'ana inabinsa yana kyau dabinansa yana kyau zuru dinsa na cikinsa duk kome yana kyau kawai hankalinsa a kwance kamar wanda ya mari dpo eh saboda haka ba shi da matsala kenan ko walan tazlimin shaya ba abinda wato kenan zai saka a cikin gonan nan ne asara dama in Allah madaukakin sarki ya sayyare maka shi kenan ko yawwa idza arada Allah in baza amrihi hayya alahu sababahu idan Allah na so ya zartar da wani abu sai kawo dalili kawai saboda ka duk inda ka taba sai kawai ka ga abubuwa suke fita duk inda ka taba sai dai ka kawai ga abubuwa wato kenan suna tafi sai kai tsammanin kai da kake tsarawa zo da kwakwalwarka ne da sauransu kamar dan karuwar lokacin da yake tattaba abubuwa ya ga abubuwa suna ta tafiya da aka ce kawo zakami ya ce inna ma utitu ala yawwa shi ya kware a wajen entrepreneur ya kware a management ya kware a business administration yana administration din kayan ala inna ma utitu ala ilmi indi kwararre ne a wajen abin bai san kuma Allah madaukakin sarki ne ya sayyara masa hakan nan ba to shi ma wannan mutum mutumin da sai abin da ya faru kenan Allah ya ba shi gona komi ya taba kawai ci gaba yake komi ya taba sai ce wa fajarna kilala huma nahar muka sa wato kenan muka ba shi dama ya tsaga wato kenan kogi a tsakaninsu su da ruwa yana zuwa ta ko'ina sai a yi challenge ɗinsa ta nan a yi bayi a yi challenge ɗinsa ta a yi bayi ba dare ba rana babu noman rani babu noman wato kenan damina duk lokacin da ya ga dama kawai da kamar irin na na wajen kura ɗin nan in kaje kaza ga an jawo ruwan saboda duk wanda yake zuwa biyo ta bakin gonarsa kawai a buɗe nan ya shiga a rufe a buɗe nan hakan nan za a yi ta yi ballantana ma yanzu kaga an gano da farko ga injin sola wanda za a zo a kafa kawai ta maka bayi ba sai ka sai mai ba da ana yin da na mai ko yanzu an gano wani injin da baya bukatar sola baya bukatar mai baya bukatar gas baya bukatar gas kawai da electricity menene without fuel kawai pressure ake amfani da ita idan kuka dan zuba ruwan kuka dan inda jawo kaɗan just kamar yadda masu sai da man fetur suke yi in suka sa in suka jawo kurejan da in suka saka to za su iya zukewa duk abin da yake cikin drone ɗin ko to zai tafi wannan kureja ake amfani da ita suna jawo duk abin da yake cikin rija ko abin da yake cikin kogi ta hanyar wannan sai a yi bayi ba bukatar sai ka sai wannan ko ka sai wannan to duka an yi abin nan to Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi a wani lokacin yayi wani abu makamancin wannan ta yanda yake bayan gonarsa don haka babu matsala to ma je malam وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا Allah madaukakin zai ke cewa kana lahu samar ya kasance yana da wato kenan ƴaƴan itaciya kala kala don haka kenan bai tsaya akan dabinon da muka faɗa ba dabino da ya musanta duk manya manyan bishiyoyi akwai mangoro akwai ayaba akwai ko menene akwai a ciki sadaka yana jin daɗi sadaka sai suka shiga cikin gonan nan fakalin da sahibi sai yake ce ma abokinsa wa huwa ya hawiru lokacin yana muhawara da shi yana tattaunawa ana tattaunawa akan matsala wato kenan muhawaran da shi yake ce masa ana ni wani da kake gani alhaji wani ko in musulmi ne kenan akthar min kamala na ka tabbatar da na fi ka kuɗi in dai har yin dukiya ne da arziki dai ka san dai na rufe ka na taka ka na sha gaban ka kawai an gama wa azu na faran sannan na fi ka kuma wato kenan buwaya a wajen jama'a yanzu in na kira mutum ɗari za su zo kuma ka ga gonan nan tawa nan mutum hamsin da suke abu nan mutum ɗari ne nan mutum kaza ne nan mutum kaza ne duk waɗannan a garkashi na suke cin abinci sai ya ɗauki wannan ɗin a matsayin wata ke iliminsa ne da dabararsa sai ya ɗauke shi abin albahari maimakon ya zama wannan ɗin sanadin yan tawadu a gare shi allah bada kuki sarki ya baka ko ita matsalar rayuwar duniya da ni'imanta ba ta dawwama walau kanat ad-dunya tadimu li wahidin la kana rasulullahi hayyan wa baqiya inda duniya tana dawwama a wani mutum ada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da yanzu yana nan ba ta wanzuwa a kowa la ta dumu li ahadin ba ta dawama a kowa ɗayan biyu ne zai faru ko dai ta tafi da barka ko ka tafi ka batta ko Allah ma da kuke zaki ya ba mu misalin ashabul janna wa wadallahu ma sala ashabul jannati iz aqsamu la yasrimu na hamizina suka yi alkawari suka yi rantsuwa da asuba za su je su tare dan kar su bai wa talakawa wanda da babansu yake sawa a bayar duran da aka za a girbe dabi nan kowane talaka zai zo ya kawo buhunsa a cika masa ya tafi abunsa yanzu baba baya nan shi kowa ba a zamanin su babu magana economy ba entrepreneur babu magana yanzu kuma zamani ya riga ya canja don haka za su yi rowa suka ce za su je da asusu ba su ɗebe komai da komai su gama allah madaukakin sarki sai kawo masifa a lokaci ɗaya sai ta tafi da masu kaga ita ta tafi da wasu ko yawwa akwai kuma waɗanda za su har su mutu su kuma su barwa su kenan wannan ni'ima amma wannan bawan Allah wato kenan bai gano ba don haka yake cewa dan uwansa a cikin fariya da alfahari ana a addu min kam na fa'al na fi ka jama'a na fi ka wato kenan mutunci na fi ka wato kenan komai da komai don mu jama'a ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا
الله مرحبا كذلك كيتي دخل جنته وهو ظالم لنفسه sai ga shi ya shiga cikin gonar tasa ya kama hana abokinsa suna tafiya a je a nuna masa nan a je a nuna masa can a je a nuna masa can a je a nuna masa can ya ga kawai kayan marmari kayan dukiya kala kala tunda a wancan lokacin ita ce wata kinan dukiyar da ake mallaka ko lokacin man fetur bai zo ba babu a sai kudi a banki duk an da aka samu a gona ake investing sau da aka sai suka shiga a daidai lokacin da suka shiga oho zalimun linafsi yana zalintan kansa yana ne zalimun linafsihi yana jin yafi karfin komai yanzu bai yana ganin cewa Allah ma ba shi da dakal a cikin wannan lamarin nasa ta haka dan dan da yake ko innal insana la yadafa ar'ahu istagna idan dan adam mujarradin dan adam ba musulmi ba ainihin dan adam a matsayinsa na mutum wallahi yana yin dagawa in yi wadata ta zo ta ba zai iya kontrolin din kansa ba zai abin da ya ga dama ya taka kowa ko ba a komi ko to saboda ya shiga da wannan kafafar a cikin zuciyarsa kala yake cewa a mutumin da wannan ɗin ya masa wa'azi ya nusar da shi abubuwa shi kai duniyan nan ba a tabbata wannan kana ganin sannan baya da tabbas wallahi wata za ka iya neman sa karasa za ka iya neman sa karasa sai ya ce ina ba a zunna tubi da hadiya abada har abada wannan gurin ba zai kare ba saboda za mu ci gaba na majalisar ɗinsa wannan yana mutuwa muna da sa wannan wannan yana mutuwa muna da sa wannan wannan yana mutuwa shi a nasa tunani kenan ko saboda abadan ɗin iyaka tunaninsa a yesu idan ko yau bai san abubuwa suna caccanjawa wato kenan abin nan ba ko kuma ya sani amma ba zai yadda ba saboda kar ya karbi kaskanci saboda ɗabi'a mutane shine idan mutum yana da mulki ko yana da dukiya to duk abin da yake so haka mutane za su masa ko duk abin da yake haka za a yadda ko an ba mu tarihi mai kuɗi aka ce wansa ya zo ya ce masa da Allah ya taimaka masa Allah ba ya da komai alajiyar daddawa da ake gidansa ma dubera ya zo ya cinye ta ta ke fara su manan mai kudin suka ce kai da allah wani mai abin da ke yaushe za a bera ya zo cinye daddawa kala kala kala suka yi ta suka da a ba shi ba a shi ya gane bayan wani lokaci haka sai ki ce kai jama'a bera wato shagen abu ne jiya na sai ruwan magirbi duk ya dandatsa shi sai ce ka ai bara shakin abu da kake gudun sa zai ya fi haka eh zare yanzu shi mai kudi da yawa da ya dandatsa ya genge ruwan magirbi ya huku da shi ruwan magirbi fa amma can kuma wani ya ce abin nan to saboda haka wannan notion din da yake cikin zuciya duk abin da ka faɗa za a bada wannan da cikin matsalar mu musamman a Nigeria shugabanninmu ba ma musu adalci wala ba ma musu adalci su ma suna taimakawa akan wannan in ka zo za ka faɗa musu gaskiya ba za su jaka jikinsu ba ba da masu yadda da maganar ka ba sannan wani zai zo ya gulma ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza da sauransu don haka na kusa da su kuma ba za su taɓa gaya musu gaskiya ba za su lullube ni wallahi sai dai su gaya musu abin da ransu yake so to in ya zama kullum akan abin da ranka yake so shugabancin ka zai tafi shugabanci ba zai daɗi ba ba zai yi kyau ba ba za su nuna maka damuwar wanda ya kamata a ce abin ba za su nuna maka abubuwan da ya kamata ka yi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan Allah yana son shugaba sai ya sa masa waziri salihi wato na kusa da shi mace da maka masa mutanen kirki sai su ce masa ranka dai ga yanda za a yi ga yanda za a yi ga yanda za a yi ga yanda za a yi su ga masa gaskiyar lamarin kuma su nuna masa mafita idan ya yi making up mind ɗinsa zai yi wannan abun a anuhu sai su taimaka masa a wajen yin a tabbatar da abin nan idan kuma ya niyan zai mummuna sai su taimaka ranka da ba haka ake ba banda kaza banda kaza banda kaza in ya niyan zai su kame hannunsa to kaga wannan Allah yana son sa amma in ya zama kana chairman na local government ko kana gwamna na jiha ko kana director general a wani parastatal ko minister wala tana ko shugaban kasa sai ya zama na kusa da kai sai dai su gaya maka abin da zai birge ka to aikin baka san wata kenan mulkin ka ba zai kyau ba wallahi ba zai kyau ba da haka yanzu shi wannan yana gadara da a azu na faran saboda duk na far din sa abin da yake so suke zartar basa da shi to so da kashi da abin da yake wato kenan tunda ma azan an tabi da hadihi abadan ko har abada wa ma azan sa'ata qa'ima da haka bai tsammanin ma bai yi zaton ma cewa tashin alkiyamar ma gaskiya bai waye je gano waye je gano mulki ya fara tambatsa kenan dukiya ta fara tambatsa kenan fir'auna da ya kwankwada ya kwankwada ya kwankwada ya tara duk mutanen kasarsa fa sharafa na da faqala ana rabu kumul a'la ya san kuma fadariya yake zuciyarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa istafti qalbaka kana neman gaskiya tambayi zuciyarka ita kanta zuciya ta san gaskiya ko in dai ba an mata ranu ba kalla bal rana ala qulubihim in an yinke zuciyar to shikenan ba za ta sake ganin gaskiya ba amma ma dama tana nan tana bugawa a cikin hali mai kyau to za ta gaya maka wannan ba daidai bane kuma yanzu wannan abin da zuciya ta gaya fir'auna zuciya ta gaya fir'auna ta shi ya san ba daidai bane haka shi ma wannan mutumin abinda zuciya ta gaya mata cewa ma a zunnu sa'ata qa'ima ko tashin alkiyamar ma da ake faɗa waye ya je ya gano ni ba ni da tabbaci amma ya san cewa ba mamaki a lokacin da yake magana na uwarsa ta mutu ko kuma ubansa ya mutu in su basu mutu ba uban ubansa ya mutu ko uwar ubansa ta mutu in su basu mutu ba da kakarinsa na sama yan uwansa dole sai an samu wanda suka wata dan me dan adam zai yi wato kenan irin wannan dagawar saboda ya ga ya wadata ina lisala da ya daga an ra'ahu istagana to ka gani to yanzu zuciyarsa ya faɗa mata wannan ya danna mata da ƙarfi amma dole za ta burtso tunda bata san haka ba sai yake cewa to wala irjitu ila rabbi inda zan koma zuwa ga ubangijin tawa ba kenan yanzu ya sassauta ke da cikin ra'ayin nasa ko in ma da zan koma amma kuma fa akwai nau'i na shakka domin ya zo da inta sharadi in ma da zan koma ballantana ba lalle ne ne koma ba saboda ina da abubuwan da za su iya kare min ba zan yi zazzabi ba ba zan yi rashin lafiya ba ba zan yi kaza ba in ma menene akwai kudi yanzu kowane irin likita a duniya nan zai nemo zai trishin dina shi da yake suna ba zai faru ina da kariya da yadda za a kare to in ma aka ce zan koma din akwai nau'i na shakka sannan ce ila rabbi kamar ya ikrari yana da ubangiji ke ko wala irjitu ila rabbi kenan ya yadda yana da rabbi da zan koma ma zuwa ga ubangiji na la'ajidar na kairan minha munqalaban wallahi makomata ta za ta fi haka kyau zan samu makoma wato kenan mafi alkhairi so da ina taimako ai ina kaza ai ina kaza sai faɗi kuma wasu abubuwan da yake yi wanda ke abin nan haka ne wai wani shugaban kasar wancan kasar yake cewa idan ka ga ɗan siyasa ya zo yana raba muku kuɗi ko yana muku aiki hukuncinsa kamar hukuncin atm mashin ne da za ka je ka sa atm card ɗinka ya zuwa maka da kudinka zai zuwa maka da kudin da ba naka ba atm mashin in ka je ka sa masa atm card ɗinka kai slotin ka danna appropriate keys kai entering in kana da kudi zai zuwa da su ko zai baka shi to kamar haka ne to shi ma yana tunanin cewa wato kenan ya riga ya gama kome ya babbare ya babbare ya gama ya sadaka in an je can ma kawai zai zakuli abin sani don haka ya zai samu wato kinan makoma wadda take mafi alkhairi akan wannan saboda a tunanin sa ya gina alkhairin da ba lalle ne zama karɓar ɗan alkhairi bane wallahu ta'ala a'lam ta mu je malam qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سويك رجلا
الله مرحبا كي قال له صاحبه ما abocinsa sai ya ce masa shi wanda ake masa wannan gadaran da kafafan kenan oi hauruhu alhali daidai lokacin da wato kenan yake bada muhawara suke muhawara suke tattaunawa wato kenan da shi kenan ka anan malaman nahawu suna da maganar da suke suka ce wai lahu din nan ko din menene yake me matsayin sa majaruri ko saboda ga lamu jarri ta shige sahibu hu din me yake nufi fa'ilun ne saboda marfu'i ne ko wa huwa yuhawiruhu hu din me yake nufi maf'ulun bihi ko yawwa sadaka a dan wannan abin Allah madaukaki zarki ya kawo majaruri damir majarur ya kawo damir fa'il ya kawo damir maf'ul bi qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu abokin sa yace masa a daidai lokacin da suke muhawara sai yace masa a'a ba haka ake ba abokina dakata dakata dakata aka farta billahi kalakaka min turabin yanzu za ka kafirce ma allan da ya halice ka daga ƙasa Allah da ya halice ka daga ƙasa yanzu a nan abubuwa guda biyu za mu lura ibara ta farko ta abokinsa shi ne shi wannan mutum yanzu magana sa suka ta kai shi zuwa ga kafirci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sau da yawa mutum zai kalma ɗaya kal sai ta sa a kai shi wutan jahannama shekara saba'in ana nutsar da shi zai iya kalma ɗaya tal wadda Allah yake son ta sai zanziyan a kai shi wata kenan aljanna yanzu wannan ka tobarar da ya yi ya shiga cikin ilimin allah maɗaukakin sarki sau da bai san me lahira za ta zo da shi ba dan me zai bada irin wannan badin din sannan wannan ni'ima da yake ga ni'ima Allah ba daukakin sarki ne dan me zai dagawa a kanta an ra'ahu stagna bai san cewa inna ila rabbika ruj'a ba zuwa ga ubangijin ka lalle za a koma yake irin waɗannan babu maganganu to haka yanzu badin din da abokinsa na kusan sa ya bayar shine cewa wannan magana za ta sashe yarda in ma musulmi ne kenan da aka cewa aka farta billazi khalaqaka min turabi sannan bai tsaya akan halittarsa ba sai ya dauko masa asalinsa asalinsa tushensa cewa ai tushen ka kan babanka annabi adam ne kuma adamu daga turabi aka yi shi da haka aka ce annabi sa ce ya ce ayyuhan nas kullukum min adamu adamu min turab dukkan ku daga adamu kuke adamu kuma daga ƙasa aka yi shi don haka la fadala li arabiyyin alal ajami wala li bada alal aswad illa bi taqwallah babu wani bambanci babu fifiko tsakanin wato kenan balarabe da ajami babu bambanci tsakanin farin fata da bakar fata bambancin kawai sai dai inda tsoron Allah idan bakar fata ya ji tsoron Allah fiye da balarabe bakar fata ya shiga aljanna kafin balarabe ya shiga idan bakar fata ya ji tsoron Allah fiye da farin fata bakar fata ya shiga aljanna kafin farin fata ya shiga in kuma so suka fi mujin tsoron Allah su shiga kafin mu shiga saboda haka yanzu dai kawai criteria da ya stick da ake gane shine wato kenan da kawar Allah madaukakin sarki tsoron Allah madaukakin sarki da haka sai ya tsora shi akan wato kenan wa'azi qala lahu sahibu o ya hawiruhu yana muhawara da shi yana tattaunawa da shi a kafar da billazi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin sannan sai halice ka wato kenan daga duban mani kenan babanka daga abin ne kasa aka yi shi yanzu kai kuma daga duban mani wato kenan aka yi ka ko wai Allah ji kamar aliyu na mange yace yace da mani farkonka kun fa masa kai tsatsakinka ko najasa ne mene ne najasa ke tsakin ka kun fahimta sai ne karshen ka ko yace me ya karfafa horuwar ka in ba rubushi da halaka ba me yasa zaka yi abin zaka yi tinkaho akan mene ne kwana nan zaka zama mushe zaka zama mushe a saka abin ka ribe dan ma karar mutane su ji warin ka yasu binne ka ka shanya warin ka kai daya haka to menene abin wato kenan alfahari da wato kenan kafafa men da fatin sun ma sauwaka rajulan sannan sai Allah maɗaukakin sarki ya daidaita ka ka fito wani mutum yanzu gashi ka yi kudi ka yi gona ka yi gata ka za ka fara sauransu ya kamata ka manta wata kenan da wannan ni'imar Allah maɗaukakin sarkin ba to mu je lakin na huwa Allah rabbi wala ushriku bi rabbi ahada
shi wannan abokin nasu da yake muhawara da shi sai yake ce lakin sai dai yadda lamarin yake ana ni ko ya zo na usulubi ne wanda alkur'ani ya zarshi ce lakin na ma'anansa shine lakin ana amma ni da kake gani na allahu rabbi ko ubangiji allah maɗaukakin sarki huwa allahu rabbi shine wato ni ubangiji na huwa allahu shine allah maɗaukakin sarki ni ina nan ina bin allah maɗaukakin sarki don haka wala ushiriku ba zan yi tarayya a hadan da kowane mutum ɗaya ba bi rabbi da ubangiji na ni ina nan akan aqida ta tauhidi ina nan akan aqida ta musulunci ina nan akan wato kenan harkar gaskiya wanda abubuwan da kake faɗan duk baya birge ni duk kuma wato kenan baya wato ɗaga min hankali baya ɗaga min hankali baya kuma wato kenan bani sha'awa saboda Allah madaukakin sarki ya sa imani a cikin zuciyarsa don haka abubuwan duniya ba za su daga masa hankali ba kwata-kwata amma wanda ya rufe idonsa duniya yake kallo to yanzu a nan zai ga wato kenan inda mamora take ko ba gani ɗan karuna da lokacin da yake abin ɗinsa yake gadarar kudinsa ai akwai wanda suka masa wa'azi kalan lazina irin ne lokacin da yake cewa ina ma utituha ala ilmi indi ko masu masu azumi suka ce masa qala alladhina utul ilma wa lakum sawabullahi khairun liman amana wanda aka ba su ilimi qala alladhina utul ilma ko wanda aka ba su ilimi sai suka je musu miskin da ku ko da kuke bin dan karuna sawabun lahi khairu ku nemi ladan Allah madaukakin sarki a rayuwar da wannan shi yafi alkhairi liwa liman amana wa amila salihan ga wanda ya imani yayi aiki irin aiki na gari da haka ku nemi Allah madaukakin sarki ya ba ku lada shine rufin asiri amma wannan falaudin duniya ne zai kare dan karuwa sai bai ankara ba sai ga kasa ta bude yana kokarin shigewa yana nitsewa yana nitsewa yana nitsewa kuma ya nitse fa kasarna bihi wa bidarihi al-ard da shi da gidan nasa da duk dukiyar tasa duka sun nitse yau sun zama wato gidan tarihi har ji wani malami yana cewa da dan karuna ya san atm card wanda a ciki mutum yana rike da shi yana rike da tiriliyan da bai sha wahalar yin makulai a cikin taskoki ba sai ga mutu ya sa atm a nan dinsa atm dinsa da kudi yadda yake tiriliyan ko miliyan ko biliyoyi an karo na yana ta sha fama da manya-manyan makulai na sto to da allah madafi take yana canja zamani yadda ya ga dama to da aka za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai allah madafi sarki ya amfana da mu abinda muka kuskure Allah maɗaukakin sarki ya gane da mu kuskure ya ba mu ikon gyara da kuma ya kai mana. Ga sha Allah.